أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana mun shiga daren lahadi wanda ya daidai da daren ashirin da tara ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da sha bakwai ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasan na ɗari da goma sha hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibnu isma'il al-bukhari taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna karatu ne a cikin kitabul azan littafin da ke bayani akan matattara ta kiran sallah ma'ana kiran sallah da ka gan shi din nan ba wai al'ada ce wadda in ka tsufa ka zama tsohon ma'aikaci marasa aikin yi ko kuma ka zama ba ka da ƙarfin da za ka iya fita kasuwa ko gona ko wata harka sai kuma ka dawo ka zama ladani ba a'a aiki ne na ibada ita kuwa ibada tsantsa sai an tsaya an koye ta ɗaya bayan ɗaya don haka kuka ji kiran sallan nan gashi ana nuna mana waye ya halatta ya kiran sallah waye bai halatta ba ya zai ɗaga murya ina zai sa yatsun shi ina zai fuskantar da fuskar shi lokacin da yake faɗin kaza lokacin da yake faɗin kaza me ya kamata ya yi duk waɗannan dan a nuna mana cewa addinin musulunci ba addinin jahilai ba ne ba kuma addini ne na 'yan takife ba lallai sai an zauna an natsu an koyi karatu a ilmance kuma a yi aiki da shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu babban malami hafizul islami abu abdullah muhammad ibnu isma'il al-bukhari ya ce babun كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة yace babin da ke bayani akan cewa tsakanin kiran sallah da iqama minti nawa ya kamata a samu gwargwadon a karanta ayoyi nawa wa man yantazirul iqama sannan wace falala ce ga wanda yake sauraren iqama ya ji an kira sallah ya zo masallaci ya zauna ya tashi ya tahiyatul masjidi sai kuma ya zauna yana sauraron ata da iqamar sallah yi sallah wace falala ce ga wannan mutum qala haddathana ishaqul wasiti qala haddathana khalid an al-jurairi an ibn buraida an abdullah ibn mughaffal al-muzani anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala sahabi abdullah dan mughaffal al-muzani Allah ya kara mishi yarda yace أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من زن الله تيرا أمين شن الله استبتا أغريش ياتي بين كل أذانين صلاة tsakanin kowane kiran sallah da ikama akwai sallah a nan azanaini kamar yadda a baya muka yi cewa sallar isha da magariba annabi ya kira su isha'aini sallolin isha guda biyu yana nufin me magariba da isha a zahar da la'asar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira su zuhuraini zuhuraini a zahar guda biyu ya kira su wani wuri asaraini sallar la'asar guda biyu ma'ana in ka haɗu da Hassan in ka kira shi Husaini ba ka yi laifi ba in ka haɗu da Husaini in ka kira shi Hassan ba ka yi laifi ba ma'ana in suna tare ne ya zama lallai a bambance amma sadda ka haɗu da wani fa ba lallai ne sai ka ce Hassan ko Husaini duk wanda ka yaba mishi daidai ne ina fata an gane haka sallah azhar in ka kira ta la'asar in ka kira azhar la'asar ko la'asar azhar ko magariba isha ko isha magariba a tsari na harshen larabci jama'a babu laifi akan haka dan haka anan kiran sallah daban iqama daban amma sai annabi ya kiraye su kiran sallah sai ce to tsakanin dukkan kiran sallah guda biyu akwai sallah ta nafila da ake to me ake nufi tsakanin kiran sallah da iqama akwai nafila a wannan tsakanin salasan su uku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi haka amma sai ya ce liman sha'a ga wanda ya so su uku yana cewa ainihin baina kulli azanaini salatu baina kulli azanaini salatu baina kulli azanaini salatu sai kuma ya ce liman sha'a wannan sai nuna yin wannan sallah din ba dole bace amma ya kamata ku bambance wannan ba tahiyatul masjid bace ka shigo masallaci kai tahiyatul masjid kana zaune sai ladan ya kira sallah da ya kira sallah to dan wannan tazarar da ake zama kafin a tayar da iqama sai ka tashi sai ka yi sallah to yin wannan sallar sunna ce mustahabbiya to annan imam bukhari sai yake amfani da kai kaifin kwakwalwar shi sai ka gane tunda har annabi ya ce za a iya yin raka'a biyu mafi karanci ta nafila tsakanin kiran sallah zuwa iqama ko to kenan ana son a samu tazarar gwargwadon minti biyar zuwa makamantan haka kenan don minti biyar zai baka dama ka yi lafiyayyen nafila zuwa minti goma to a ƙarƙashin wannan kenan aka kira sallah jama'a ba shi daga cikin sunna sai kuma nan da nan a tashi a kwaɗa iƙama ka kira mutum ka ce taho yana zuwa kuma sai samu kana suɗa kwano to me aka yi kenan don haka in an kira sallah jama'a a ɗan rinka ba da dama wadda za ta bayar da aƙalla tazarar da za a yi sallar nafila raka'a biyu ko da kuwa ba sallar za a yi ba ku da ke masallacin saboda waɗanda kuka kira su samu kintsowa tahowa masallacin na ɗaya kenan na biyu ranakun da suka aka san cewa jama'a na yin nafilar azumi kamar ranakun litinin ranakun alhamis nan kuma in aka ga cewa ai akwai masu azumi sai a ɗan ba da tazara wadda za ta isa su ɗan sha ruwa su ci dabino ko su ci wani abu ya ɗan kwanta musu dole ne duk a lura da waɗannan abubuwan jama'a kamar yadda na faɗi a can wasu karatuttuka a baya in kana makka ko madina a cikin ka'aba ko a harami na annabi sallallahu alaihi wasallam in aka kira sallar magariba ranar litinin ko ranar alhamis sai ka ga an zauna dirshan an kintsa tukuna an sha ruwa sannan sai ka ga an yi iqamar sallah wani ma har sai ya dan miƙe tukuna ya rayyaha ya huta ya miƙe gabobin shi sannan sai a tashi wannan kiran sallan bai huce ba bai yi sanyi ba balle a ce sai an sake yin wani قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري شعبة يتي ناجم لمينا ميسونا عمرو دن عامر بلانصاري عن أنس بن مالك دق أنس بن مالك قال أنس بن مالك يتي كان المؤذن إذا أذن idan ladani ya kira sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama qama nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai a samu wasu mutane daga cikin ainihin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai su miƙe yabtadiruna sawari suna rige-rige su je inda dirka take wato inda gimshikin masallaci yake dan su yi nafila to me yake kai su wannan wurin dan ta zama musu sutura don ba a so in za ka yi sallah nafila ce ko farilla a cikin masallaci ka je ka tsaya inda jama'a za ku yi ta kara kamna da su ka takura musu su takura ka amma in ka je ka samu sariya mina sawari wato wata dirka wani gimshiki sai ka tsaya ainihin ka tasa shi gaba to sahabbai da an kira sallan magariba ana sai ce sai ga suna wawa su kowa yana son ya tsaya gaban wata dirka dan ta zame mai sutura sai yayi sallah hatta yakhruja an-nabi sallallahu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama haka dai sahabbai suke har annabi ya fito wa hum kazalika suna cikin yin wannan nafilfili yusalluna raka'atayn qabla al-maghrib suna yin sallan nafila raka'a biyu ne kafin sallan magriba walam yakun bainal adhani wal iqamati shay'un a lokacin kuma babu wani abu da ake tsakanin kiran sallah din nan da iqama abin da ake nufi babu wata ibada da aka shar'anta babu wani shagal da ake ma'ana ana ba da tazara ne wannan tazarar da aka bayar ba abin da ake sai su tashi suna yin nafilfili wannan ya fassara maka wancan hadisi alƙauli da wannan aiki na sahabbai alfi'ili a maganci annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama tsakanin kiran sallah da iqama akwai sallah a aikace nan kuma sai ana zai ce ga sahabbai din suna yi raka'a nawa yake ce yusalluna raka'ataini dan haka ana neman a bada mafi karancin tazarar raka'a gwargwadon biyu ko kuma lokacin da za a yi gwargwadon raka'a biyu bayan an kira sallah kafin iqama qala usman ibn jabala usman dan jabala wa abu daud da al-imam abu daud anan in kaji imam al-bukhari ya ce qala abu daud ba abu dauda mai sunan ba abu dawud mai littafin al-musnad abu dawud at-tayalisi malaman hadisi guda biyu ne suka shahara da abu dawuda abu dawuda sajistani shine mutane suka fi sani mai littafin sunan an nemi shi ainihin bam ana bambance shi da cewa as-sajistani mutumin sajistana wannan kuma ana ce mishi abu dawud at-tayalisi ma'ana abu dawud mai haɓal kada yana sa hula ne irin mai kunnuwa haka shine ɗalibai sai suke kiran at-tayalis at-tayalis ita ce hula mai kunnuwa irin wadda fulani suke sawa to hula mai haɓal kada to sai yana sawo ta in zai zo karantar da ɗalibai shine sai ɗalibai suke ce mishi at-tayalis ko an fahimta kama al-imamul kisa'i ne malamin qira'a da ya tashi tafiya aikin hajji ba harami ake ɗaurawa ba sai ya samu haramin amma bargo bargo ne amma haramin sai ya lulluba shine ya sa al'imamu shatubi ya ce lima kana fil ihrami fihi tasarbala da ya tashi tafiya aikin hajji bargo ya naɗa shi ne ɗalibai suke ce mishi malam mai gwado al'imamu kisa'i ai ba yanzu aka fara ba ɗaliban islamiyya lallai za su sa maka suna duk yadda kake yanzu a muciya muna da malam mai carbi eh saboda in ya zo karantar da yaran islamiya kayan laifi ba ruwan shi da bata lokaci ne mu bulala carbin shi zai kwada maka akwai malam mai zabbaniya suna cewa zabbaniya yana cewa zabaniya akai wata da watanni sun kasa cire shadda shi kuma yaki hakura shine sai suka sa mai malam mai zabbaniya to haka duk inda ɗalibai suke suna da wannan ɗabi'ar ko a ina ne jama'a muna firamare akwai malami da kawai kiri-kiri aka sa mishi gummalala gummalala kawai aka sa mishi haka ya aika a sayo mishi taba an je ba a samu ba kuma bai sha taba ba kanshi yana ciwo shine kawai ya zo aka ce gummalala gummalala gummalala benson benson benson benson no no no no no benson shikenan sai dalibai suka sa mishi gummalala gummalala haka rayuwa take adab kenan ina fata an gane to shine al-imam al-bukhari yace qala usman ibn jabala usman dan jabala yace wa abu daud da abu daud an an shu'ba daga shu'ba suka ce shu'ba yace lam yakun bainahuma illa qalilun a waccan riwaya kun ga shu'ba ya ce ne ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء ko me yake nufi da shay'un ba wata ibada ba wani lokaci babba anan sai fassara sai ce illa qalilun sai dan lokaci kaɗan ne ake bayarwa don haka jama'a sai a kula da wannan sunna din babu manin tazara al-iqama babin da ke bayani akan mutumin da ya saurari a ta da iqama sallah ya zauna yana saurare a masallaci قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت السيدة عائشة الله يقارى متى يرده إيه أنت معنى أن يرت أسماء يتشي عائشة تتشي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر عائشة تتي إذا من زون الله صلى الله عليه وسلم يجلى داني ياي شرو بالأولى من صلاة الفجر a ainihin wato kiran sallah na farko daga cikin ainihin wato kiran sallah na sallah alfijir kama sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ainihin tashi ya yi sallolin nafila raka'o'i biyu amma sai ya yi su sauƙaƙa kafin sallah alfijir ba da an yastabina alfajiru bayan ainihin alfijir ya bayyana thumma yattaji'u to sai kuma ya kwanta ya kashin gida ala shiqqihi ayman a ɓarin jikin shi na dama hatta ya astiyahu almu'azzinu lil iqama har sai ladan ya zo kuma yana yi mishi iqama sannan sai ya tashi wato abin da wannan hadisi yake nufi yayin da ainihin wato aka kira kiran sallah na farko to anan me yake nufi da al'ula yana nufi da al'ula kiran sallah na biyu amma sai mai da shi na farko in an haɗa shi da iqama ko kun fahimci wannan da kyau jama'a yawa don in baka fahimci haka ba to zaka samu ruɗani cewa to kiran sallar farko shine annabi yake wa raka'atul fajr ai kiran sallar farko kuma alfijir bai fito ba a'a al'ula anan sai ka sake ɗauko kamar can da yace baina kulli azanaini salatun to kaga al'azanul awwal anan shine me kiran sallah na biyu kuma fa iqama to idan aka kira sallah na ainihin sallah alfijir sai annabi sai ya tashi sai ya sallah nafila raka'a biyu kafin sallah alfijir din sai Aisha ta fito karara ta ce ba'da an yastabina alfajr bayan alfijir ya bayyana summa yattaji sannan sai ya dan kashin gida ala shiqqihi al-ayman a barin jikin shi na dama hatta ya atiyahu al-mu'azzin lil iqama har sai ladan ya zo yana ainihin tayar da shi da iqama sai kuma ya tashi wannan kashin gida da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yi yakan yi ta ne ainihin wato dan ya dan sarara dan ya dan huta ko malamai suka ce in kayi ta daidai ce ta zama ainihin mustahabbiya ta zama daidai amma ba wajiba ba ce cikin malamai ibn hazmin shine kawai a cikin almuhalla yace dole ne ko lokaci zai kure maka in aka kira sallar farko kai nafila din nan raka'a biyu yace ko dan ya ka dan kashin gidan ya so ka tashi eh shi kadai ne ya tafi akan tilascin wannan abin nan to anan kaga sauraren ikama shine mai wannan kwanciya da annabi yake yi bayan yayi nafila ko me yake saurare ikama yake saurare babu baina kulli adhanaini salatun liman sha'a kaji yadda malaman hadisi suke juya hadisi ɗaya su ta fitar da hukunce-hukunce ya ce babin da ke bayani akan tsakanin kowane kiran sallah da iƙama to akwai sallah amma fa ga wanda ya so a can Bukhari ya kawo babin ne don ya cire ya kawo hadisin ne don ya cire wani hukunci amma bai kulla babi da sunan hadisin ba amma a nan kuma hadisin ne ya ɗauko ka cokam ya ƙulla babi da shi yake so ya fitar da hukuncin da hadisin yake bayyanawa to dan ka fahimci cewa hadisi ɗaya imam al-bukhari sai kewaye ƙasashen musulunci yanzu ka dubi wancan riwaya ta al-imamu ishaq al-wasiti wannan kuma ta abdullahi ibn yazid hadisi ɗaya ne amma daga mabambantan malamai na faɗa muku daga cikin ɗabi'ar shi in ya je karanci hadisi wurin malami sai ce algafata malam yanzu wannan hadisin akwai wanda kake da masaniyar shi ma ya san shi in ya ce mai eh sai ce a ina sai ce a gari kaza sai bukhari ya shirya sai tafi wurin shi ma'ana an tabbatar da cewa a zamanin shi sai da ya zama duk malamin da ya cancanta ya karatu wurin shi sai da ya je tattaro karatu imam al-bukhari kenan قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس ابن الحسن haka wannan suna yake kahamas mun yo shi a can baya kahamas dan hasan an abdullah ibn buraida an abdullah ibn mughaffal qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina kulli adhanaini salatun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallah baina kulli adhanaini salatun tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallah da ya kamata a yi summa qala fi salisa ana uku sai ya ce liman sha'a amma ga wanda ya so ba dole ba ce ma'ana kana zaune a masallaci in baka yi ba ba za a zarge ka ba ina fata an gane babu man qala li yu'azzin fi safari mu'azzinun wahidun babin da ke bayani akan cikin malamai akwai wanda ya ce a halin tafiya to ladani guda ɗaya za a samu asa abin da ya kawo wannan maganar ita ce maganar baya da muka yi a cewa sallah asuba annabi yana da ladanai guda biyu to a zaman gida kenan to amma a halin tafiya fa to cikin malamai akwai wanda ya ce in aka samu ladani ɗaya ya kira asuba ya kira azhar ya kira la'asar ya kira magariba ya kira isha shi kadai ya isa to me dalilin bukhari zaka ji hadisin da ya kai bukhari ga fadin haka qala haddathana mu'allab ibn asad qala haddathana wahayb an ayyuba an abi qilaba an malik ibn al-huwairith ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi nafarin min qaumi Allahu akbar jama'a kun ji matasa cikin sahabbai yadda suka raya ar-rihla wani sahabi ne matashi yace mun je wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi nafarin min qaumi a cikin wani tari daga cikin dangi na mutane na kabilar bani laif ibnu bakar ne suka ɗibi jiki bayan an zo an yi musu wa'azi sun musulunta sai suka ga cewa musulunci ba zai yiwu da jahilci ba sai a tafi aime sai a tafi a yi karatu sai a dawo a karantar da dangi haka Allah ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa bai kamata mumine gaba daya su tafi su shiga aikin soja da custom da immigration a sai a samu wasu sun shiga custom wasu sun shiga soja wasu immigration wasu sun shiga police wasu kuma sun tsaya suna koyan ilimin addini me yasa liyatafaqahu fi dini eh wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzaruna su waɗancan sojoji da suka tafi rawar daji da custom da suka tafi tare boda da immigration da sauransu ai ba a karatu a can ba a wa'azi a can to idan suka dawo waɗannan da suka je suka koyo ilimi sai su zo su karantar da su ilimin addini domin su bi dokar Allah kar su saba wa Allah saboda annabi a cikin hadisi ya ce man bada jafa wanda diye zaman daji ko ƙauye to zai yi jahilci to ka dubi custom kullun yana bakin boda soja kullun yana can yana rawar daji ba karatu a can to sai a samu wasu kuma sai su tafi sai su karanta addirasal islamiyya islamic studies wasu su je su karanta islamic law wasu je su karanta jurisprudence fiqhu a je a samu kwarewa a cikin ilimi sadda waɗancan sojoji da 'yan sanda da custom suka dawo sai waɗannan sai su karantar da su sanake wannan shi yana daga cikin theory a cikin economics na division of labor ma'ana matsala in ce matsala ka ce sai a kasafta wane ya kaza wane ya kaza wane ya kaza idan gaba ɗayan ku kuka ce kowa ya je ya shiga soja to ba wanda zai je ya karanta medicine haka ne ko duk kun zama sojoji ran da ɗaya bai da lafiya haɗuwa za ku yi ku harbe shi ai ba harbe shi za ku yi ba ko kuwa soja ba harbi yake ba to in kuma kuka tare kuka zama likitoci suwane ne za su hirasatu sughur suwane ne za su tare ƙasa na haka yana daga cikin hikima jama'ar mu musamman dangin mu na arewa su gane akwai aikin da ana shiga shi ne ba don kaskanci ko kuɗi ko menene da ke cikin shi ba sai don kare wa 'yan uwa wata manufa kare wa 'yan uwa wata manufa ya zama duk inda aka kada sai ya zama muna da mutane a wurin jama'a wannan ita ce fikirar alkali abubakar mahamudu gumi Allah yarda da shi ina ma'ana haka ku je ku yi karatu ku shiga wurare mabambanta jama'a wannan shine hakikanin yadda ake revolution wannan da haka ake samar da juyin juya hali shine zama ko ina kuna nan to ko ina kuna nan aqida ku tunanin ku iri ɗaya komi iri ɗaya in aka ce ga abin da yake za a yi babu wanda zai ja amma sai zama duk kun watse kun taro a masallaci kuna ta hadda Allah ya saka muku da alheri amma ran da wata matsala ta faru kuma game da tsaro za ku rena kanku ran da matsala ta faru game da harkar lafiya za ku rena kanku ko menene ya kamata a samu mutanenmu a ciki jama'a kuma ya wajaba ɗaliban Najeriya su gane da cewa wallahi ba abin da zai zaunar da su lafiya sai ya zama sun yi ɗa'a ga malamansu. A waɗancan lokutan jama'a zafin kan ɗaliban Najeriya ya hallaka ƙasan nan har yau ana fama da raɗaɗin wannan zafin kan nasu. A lokacin Malam Bakar Gumi yana da ƙarfin da idan ya baka takarda ya sa hannu duk inda ka je za a baka masauki da abinci a baka admission magana ta ƙare. kawai za ka zo ne sai ka ga yana nan da letter headed paper da ya ɗauka da rubutun hannu yake yi in yi watsa watsa ya sa hannu shikenan sai ce tafi in ka ce ce je kan dai ka je kawai ka je ka ba da wannan takarda ita ce jawabi haka yake a kowace ma'aikata kuma a ƙasar nan jama'a aka zo aka buɗe mutanen Ghana suka buɗe makaranta suka fara karantarwa Malam Bakar Gumi ya rinka ɗiban mutane yana tura su a ƙarƙashin jama'atu nasarar islam sile biyar ake sa musu allowance sile biyar a 1979 ko 1980 kusan shekara talatin fa ake magana sile biyar ɗin nan ba wasa ba ce ta fi dubu biyar ɗin yanzu wa yake magana duk wata za a baka to kawai zafin kai sai ya ruɗe su ai su ina ai ɗagutu ai karatun bokon ba za su yi ba ai kaza suka zo suka yi kata-kata da yanayin suka watsar wasu shashashe wai suka tafi sun shiga itikafi a biyu a biyu ke suna jiran wai sai wai ba wai komai ma ya tsaya sai an kafa gwamnatin musulunci tukuna wannan duk zafin kai ne wannan irin zafin kan shine ya sake tasowa yanzu wannan aƙidar da kuke cewa boko haram wane ne duk wannan zafin kan ne kuma wai kowa ya dan iya jan baki sai ya ɗauka cewa shi ma ya nuna Au, karatu daban ilimi daban su ma bakar gumi su ilimi suke da shi kai kuma kana da satifiket mai yawa amma satifiket din matsayin shi ɗaya da bom zai ɗaga kai buga da ƙasa ya kashe ka sai ka je malamai sun fassara maka yayi kamata a yi kaza saboda haka lallai ne ɗalibai su gane gashi waɗannan samari ne suka taso daga ƙasarsu suka ce samari ne kusan makusantan juna a shekaru kamar yadda za mu zo mu ji da suka yi karatu sai annabi ya ce to ku koma ku karantar da jama'a ku abin da malam bakar gumi ya so a rinka yi kenan a tafi aje ayo a dawo a zo a karanta aje ayo a dawo aje ayo a dawo aje ayo a dawo sai zama da a yanzu ana da professors da doctors da kowaɗanne irin mutane a kowane fage amma suka je suka yi wa mutane cikin da ba uba yanzu 'ya'yan shegu suka cika gari ma'ana musuluncin ya zama ba shi ne makasudinsu ba yanzu rusa musuluncin da zagawa manzon Allah sahabbai shi ne manufarsu kuma wai sai suka dawo saboda tsiwa da rashin kunya wai suna cewa wai su ba su yi wannan da'awa cewa kar a yi aikin gwamnati ka a shiga boko ba saboda sun daina hankalin mutane wai ta suke kowa dan shekara ashirin da biyar ne a yanzu lallai ne ɗaliban ƙasar nan wallahi azimi sai kun kwantar da hankalinku akwai mutumin da a muciya jama'a cikin ɗaliban mu yau kusan shekara nawa tun wajen 1986 da ya je zai shiga aikin soja jama'a ya bugo mana waya tun ana landline fa ya ce malam abin akwai wulakanci fa mace ce za a sa wai ta saka ka ɗaki tana tatsa azzakarinka tana matsa azzakarinka haka saboda za a ɗauke ka aiki na ce koma yaya ne ku daure ku rufe ido wannan fatawar da ne mishi da ya dawo yana faɗi daga haka ne wani ya daina sallah a masallacin mu dan me malam zai ce abin ba fa shi aka yi fatawar ba kaga da shi aka yi wa ba zai abin nan ba kun san cewa yanzu shi wannan ɗalibin namu ofisa ne da ke rike da wani jigo guda na dakaran sojojin ruwa na ƙasar nan tamu ya sake bugo waya malam muna training amma ana azumi musulmi suna ta faduwa na ce ku sha ruwa kwai bayan sallah duk sanda ya samu ko nan da shekara nawa ne ba da zafin kai ake yin addinin nan ba jama'a ana yi ne da ilimi amma sai wani ya ce la ilaha illallah saboda shiga sojan wallahi ba zan ba shikenan sai ya kauce sai kuma daga baya shikenan sai da duk kaskancin da ake tunani gashi nan sun saka al'umma mu a ciki saboda haka matasa gaskiya sai kun yi haƙuri wallahi ƙasar an lalata ta ne tun kafin a haifi kakanninmu da suka haifi iyayenmu fiye da shekara ɗari aka lalata ƙasar don haka gyara ba zai yiwu a cikin shekara ashirin ko talatin ba amma duk mai hankali in ya dubi najeriya daga shekara talatin ko ashirin zuwa yanzu ya san akwai ci gaba ashirin haka ƙara wata ashirin ɗin za a ƙara gaba ko to haka al'amari yake jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zauna a cikin makka ana shan giya a ka'aba ga gunki sama da ƙasan ka'aba ga hoton annabi ibrahim an sassaƙa annabi ibrahim an zana a jikin bango cewa annabi Ibrahim matsafi ne da kara-kara na tsafi annabi ya sa ido a haka har sai da lokaci yayi sai gashi yanzu da kwagiri yake zungura gunki saboda haka akwai lokaci komai haƙuri ake yi kuma sai an gaya maka ga yadda ya kamata ko kana tunanin ba haka ba amma haka ce maka a'a to yi kaza in ba haka ba duk waɗannan matasan masu zafin kai fa da ɗimin kirji irin su ne manzon Allah ya fama da su amma su masu jin magana ne su masu jin magana ne idan wannan ya ce billahi lazi ba za a yi kaza ba in aka ce to manzo Allah ya ce kai sai ce to shikenan sai yayi ina fata an gane sayyidina ali ba zuwa aka bismillahir rahmanir rahim hadha kaza kaza ma salaha fihi muhammad ibn abdullah suhail ibn amr suhail ya miƙe yace dan me za a ce rasulullahi kuma dan me za a ce bismillah wannan kini bibi ne mu bismikallahumma muka sani ba mu san wani arrahmanir rahim ba kuma mu ba mu san ka a wani rasulullahi ba muhammadu dan abdullahi muka san ka manzo Allah ya ce shikenan a share rasulullahi a share kaza aliyu ya ce ba zai ba ba shine irin zafin kan ba amma ba a dawo an daidaita ba sayyidina umar ya ce dan me za a rinka mana wannan kaskancin da wulakancin ai kukan kura a je ai shahada mana duk a mutu manzo Allah ya ce a'a ku saurara haka haka ba tuntuni dama haka ake wannan irin tafiyayyar amma matsalar da muka fuskanta mu anan wato wani zagi ne da bahaushe yake cewa yake cewa kaza kaza kaza dan masara ana goyon ka kana gemu ka dubi masara goyonta uwarta take amma da gemu zazzagege to kaga ta yi overtaking uwar kenan Allah ya kyauta na'am na na'am eh amma shi ma tsufa ta so mishi yanzu ya sassauta eh an yi mana dameji kam an yi mana dameji sai dai a hankali za a gyara insha Allah ta'ala gashi suka ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama fi nafarin min qaumi mun je na je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin wasu jama'a nafar ma'ana mutanen da ba su kai goma ba fa aqamna indahu 20 laila muka zauna a wurin annabi kwana 20 a wani wuni a wata riwaya zaka ji ya ce hadda wuni 20 wa kana rahiman rafiqa yace manzon Allah mai tausayi ne mai tausasawa Allahu akbar wannan kun ji shaida daga waɗanda suka zauna da shi wa kana rafiqan rahiman rafiqan manzon Allah mai tausayi ne kuma mai tausasawa صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى شوقنا إلى أهلنا da ya ga begenmu zuwa ga danginmu mun fara buƙatar za mu koma gida kaga daga cikin tausayin kenan alaƙar waccan magana kala sai ce irji'u ku koma garinku fakunu fihim ku zauna a cikinsu kun ji yadda ake jama'a in ka je kai karatu a makka ko madina makka da madina akwai daɗin zama garinku ba wutar lantarki ba kaza ba kaza amma ka daure ka dawo garinku suna da haƙƙi a kanka su mutanen garin saboda su suka haife ka akwai wata hikima da Allah biyo ka akwa iban ba ba ya zama kai ne mai tatso burkutu to da Allah ya ka a nan Zaria ko a Kano ko a Sokoto waɗannan iyayenka suna da haƙƙi a kanka kuma akwai hikimar da cikin ɗari Allah ya ɗauke ka kai ya kai ka Madina ka yo karatu Allah ya ɗauke ka kai ka Misra ka yo karatu akwai hikima akwai wanda ya fi ka ƙoƙari a ajinku amma Allah bai ɗauke shi ba sai ya kai ka kai gashi annabi ya ce irji'u ila ahali irji'u fakunu fihim ku koma ku zauna a cikin su wa allimuhum ku karantar da su wa sallu ku rinka yin sallah fa idza hadaratis salatu idan sallah ta halarto falyu'azzil lakum ahadukum ɗayanku ya kira muku sallah wal ya ummakum akbarukum babba daga cikinku ya yi muku limanci ina hujjar imam bukhari akan cewa ladani guda ya kira sallah a halin tafiya saboda asali za su kama hanya za su yi tafiya daga sadda suka tafi din nan to wannan dokar ta hau kansu cewa ladani guda ina fata an gane to ina son ku tsaya ku dubi yadda kalmomin nan suke irji'u fakunu fihim wa'allimuhum idan ka dawo garin kuɗin kuma ba za ka kafa sarautar gargajiya ba ne a cikin karatu ka ce sai wanda ya zo a'a za ka fito ne majalis a zo a zauna jama'a na dawo zan karantar da ku me kuka tsara ya kuka tsara ya kuka yi kaza sannan wa sallu annabi ya ce ku yi sallah domin ita sallah tana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi komai haɗa kan jama'a saboda aƙalla a wuni za a haɗu sau biyar don haka wasallu amma sai ce idan lokacin sallah ya yi ɗaya daga cikin ku ya yi ladanci sannan wanda ya fi girma cikin ku yayi limanci me yasa annabi ya faɗa su Malik ibn al-Huwairi haka bayan a cikin wani hadisi da bakin shi yace mafi iya kira'a shine zai limanci liya umman nasa aqra'uhu wanda ya fi karatu shi yake limanci nan me yasa yake akbar saboda duk ilimin su daya rana ɗaya suka zo makarantar aka yi graduating ɗinsu rana ɗaya diploma ce digiri ne masters ne phd holders ne rana ɗaya don haka sai ce to yanzu sai a dubi waye babba tunda karatun ku duk ɗaya ne sallallahu alaihi wa alihi sallama babul azami lil musafiri babin da ke bayani akan kiran sallah ga matafiyi wato matafiyi zai kira sallah idza kanu jama'atan amma sai in sun kasance a jama'a suke tafe wal iqama haka nan matafiya za su yi iqama wa kadhalika bi arafa haka nan a arafa ma a arafa ma za ainihin su kira sallah za kuma su yi iqama wa jam'in haka nan a jam muzdalifa ita ce jam ta kiyaye ba jam'i na sallah ake nufi ba nan dilalatul iqtirani wa kadhalika bi arafa arafa da kuma jam jam'u anan ita ce muzdalifa me yasa aka kira ta jam'u kisoshi ne mabambanta amma mafi inganci da nagarta daga cikin malamai an kira ta jam'u ne saboda duk al'umman musulunci gaba ɗaya da suka hau aikin hajji suka yi arafa a wannan dare suna taruwa suna kwana a muzdalifa ba wanda zai kwana a arafa ba wanda zai wuce ya kwana ainihin amina sai dai a ina sai dai a muzdalifa to sai aka kira ta jam wannan shine ingantaccen dalili amma daga cikin maganganu akwai cewa asalin sadda Allah ya tashi sauke Hawwa ya ainihin sauke ta ne a Jidda dan haka Bahaushe yake cewa Hawwa mai Jidda ai eh din mai Jidda Hawwa ce in ka ji mai Jidda a ƙasa Hausa Hawwa ke mai Jidda saboda Hawwa mata Adam a Jidda aka sauke ta in ji waɗannan fasarafa wallahu alam to Arafa kuma a yadda suka ce a ƙarƙashin wannan kissa a nan ne suka shaida juna ma'ana a nan ne Adamu ya gano Hawwa'u a yadda wacce kisa ta ce shi wai an sauke shi a Sri Lanka ne ko a ina ne suka yi ta yawo sai a Arafa suka haɗu suka gane juna to Arafa kuma bambancinta da Muzdalifa gangarowa ne ake kawai kamar mutumin da yake ainihin wato tudun wada ne sai dan gangara ku banni kawai kana hangen wurin kusan duk wuri ɗaya ne sai dai nan Arafa nan abin nan gaskiyar lamari ingantacciyar magana ita dai muzdalifa an kira ta jam'u ne saboda tattaruwa alhazai a wannan dare na ainihin idi ina fata an gane wa qaulul mu'azzini da maganar ko kuma fadin da ladan zai yi a cikin kiran sallah yace as-salatu fir rihal ku yi sallah a gida ko ku yi sallah a masauki fil lailatil barida a daren da ya zan yana da sanyi awil matira ko daren da ya zan an yi ruwan sama duk wannan babi zai ɗauke mana bayanai akan waɗannan al'amura. قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر wannan babban sahabi mai suna abu zarri al-ghifari Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ƙara mushi yarda yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari ya zo ya musulunta mutum ne ainihin bamudare ne ma'ana mutane ne masu jan hali cikin larabawa sai ya ji labarin ai ga wani bakuraishi ya zo ya ce Allah ya sauka mai da wahayi kaza kaza sai ya ce wa dan uwan shi ya jira raƙumin shi zai taho shine ya taho har ya zo ya musulunta a nan makka da ya zo ya musulunta shine ya tashi yana ainihin faɗin kalmomin shahada a gaban manya-manyan kafiran ƙuraishawa suka tashi suka rinka dukan shi shine masu hankali daga ciki suke ce musu wallahi kun shiga uku kuke dukan ba mu dare ma'ana kamar bahaushe da baka tafe baka tafe zo ku jibge shi to za ku je zangon katab ne za ku je wucewa za ku misali kuke dukan ba mu dare to abu zarri kenan malami ne mai kididdiga dalilin da yasa ake ce mishi abu zarri din zar sune kwari tururuwa haka yana da skeli sai ya ɗauki ainihin waina sai ya ɗora a kai sai ta bashi gram kaza ko nauyi kaza ko weight nauyi kaza sai ya rubuta sai kuma ya ɗauko tururuwa sai ya ɗora tururuwar a kan wainar ta ci ta ci ta ci ta ci in ta ci ta ƙoshi da wainar da tururuwar sai ya ɗauka sai ya sake ɗorawa a kan sikeli in ya ɗauka sai sikelin sai ya bashi nauyi daidai wa daida irin na ɗazu sai ce kun ga sikelin duniya maƙaryaci an ɗora waina ita kaɗai ya ba da kaza an ɗauki wainar an ɗora ƙwari sun ci sun ƙoshi da wainar da ƙwarin an ɗora a kai ya sake ba da nauyi guda yana nuna ya ce sikelin duniya yana da ƙarya shine sai ya jawo waccan aya wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina shine ake mishi alkunya da Abu Zarri baban tururuwa قال يتي كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر منا تفي تارد من زون الله أهال تفيا فأراد المؤذن أن يؤذن سيلا دن ينقرا زي كرا صلى فقال له أبرد في من زون الله يتي بري رانا تهوتي ثم أراد أن يؤذن يساك ينقري زي كرا صلى فقال أبرد في من زون الله يتي مش بشي هر تهوتي ثم أراد أن يؤذن يساك ينقرا زي كرا صلى فقال له أبرد sai annabi ya ce mishi saurara ka bari ta huce hatta sawa zillutulul har sai da inuwa te daidai da tuddai sai da inuwar tudu kowane tudu sai da inuwar shi te daidai da tsawon shi ma'ana kun ga har ka ce kusan lokacin la'asar ya kusa shiga kenan ko kun gane at-tulul shine tudu to sai ka dubi tudu sai ka dubi inuwar shi sai ka ga inuwar shi ta kai tsawon shi a kwance a ƙasa to har sai da aka kai wannan lokacin tukuna sa'an nan faƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce inna shiddatal harri min faihi jahannam lallai tsananin zafin nan daga tiririn wutar jahannama ne daga tiririn wutar jahannama tsananin zafi ma'anar wannan hadisin shine me ladanin nan guda nawa ne jama'a guda ɗaya a wani hali a halin tafiya shine mahallin shahid na bukhari sannan sai wannan hadisin ya sake nuna mana idan rana ta zafi ba a yin sallah azhar sai a bari ta huce karfe biyu ne biyu da rabi ne kai ko da zai kai uku saura kwata ne sai ku bari har ta huce tukuna ina fata an gane sannan ka ji wani ilimi arrabbani wanda duk mai ilimin geography ne mai ilimin waza ne mai ilimin wane ne ba wanda zai fassara maka tsananin zafin nan daga ina yake sai ce maka ranar ce take tsananin zafi amma nan gashi annabi ya ce hucin jahannama ne hucin jahannama ne jiyan ne wasu ɗalibai cikin ɗalibanmu na darul hadisi karatu akan abin da ya shafi atibbu na ce hanyoyi uku ne ake magani a duniya ko dai hanyar gargajiya ita ce atibbu sha'abi ko kuma hanya ta zamani ita ce atibbul kimawi ko kuma atibbin rabbani atibbu ash-sha'bi shine maganin gargajiya da yaya ake gane maganin gargajiya da jarabawa cikin ka ya kumbura sai a ce ɗibi tafasan nan ka kirba ka dafa ka sha in aka ga ya watsake shikenan gobe ma wani ya haka jibi ma wani ya haka shikenan in an gane kuma yana da wata matsala sai a ce to dan sha kaza mu gani in ya sha kaza sai ka ga an ce to duk wanda ya ci kaza abin yayi matsala to ga makarin shi ba da karatu ba ne ba bincike ne a laboratories ba maganin gargajiya kenan to sa'an nan akwai alkimawi shi ko alkimawi ɗibo abubuwa ake yi waɗanda su ne sabubba ko kuma su ne ainihin wato ƙwayoyin cuta sai a gwada su sai a ga yadda cutar take sai kuma a rinka ɗibo sinadarai ana ganin menene zai muƙawamanci wannan irin cutar da haka har a gano kaza maganinta ne to sai na ce musulunci ya yarda da maganin gargajiya sai in ya zo da wani abu wanda ya saba wa musulunci in ba haka ba an yarda da maganin gargajiya musulunci ya yarda da magani alkimawi maganin bature to amma kuma musulunci ya zo da arrabbani akwai matsalolin da idan ba wahayi ba babu yadda za a iya gane su bincike ba zai iya gano su ba don haka wahayi ne ya ba mu labarin cewa zuma magani ce wahayi ne wahayi ya ba da labarin cewa nonon saniya magani ne nonon raƙumi magani ne fitsarin raƙumi magani ne alkam'a daddawa mushroom wannan da ke fitowa a bayan ɗakin kan an yi ruwa duk wahayi ya ba da labarin waɗannan abubuwan magani ne to kenan waɗannan da shari'ar musulunci ta ba da labarin cewa magunguna ne to waɗannan babu tantama a kai idan har ka ga ka sha an samu matsala to matsalar daga gare ka ne amma wahayi bai kuskure ba sai sa kaga da wani ya sha zuma ya sha ya sha ya ce kaza kaza annabi ya ce Allah da ya faɗi gaskiya cikin dan uwanka kuma yayi ƙarya amma dai Qur'ani ba kuskure idan kun fahimci wannan haka duk game da ilimi yake abin duk da ya shafi kimiyya da fasaha wanda Qur'ani ya zo da shi jama'a to wannan shine daidai duk yadda malaman gargajiya da masu maganin gargajiya suka yi musu ba za a yarda da su ba duk yadda masu ilimin kimiyya suka yi musu ba za a yadda da su ba 1970s har zuwa 1980s farko farko likitoci suna karfafa a rinka baiwa yara madara ne da makamantansu da kaza da kaza a lokacin ba a cika karfafa game da nonon uwa ba da suke bincike suke bincike suke bincike sai su gano nonon uwa ya fi kowane sinadari da ɗa zai sha albarka amma wannan yana cikin wahayi kuma tuni jama'a kun gane wannan da kyau yanzu suna kan sukar kaciya ne da ake wa 'ya'ya mata to ko ya zama suna sukar kaciyar gargajiya ce wadda ake a gabashin afirka da yammacin da, da, da kudancin afirka ba irin tamu ta musulunci ba ko kuma tamu ɗin suke suka saboda ba su yi bincike sun gano ta ba amma da za su bincika su gano yadda tamu take sai sun gano cewa ashe laraba alhamis wanda diye na litinin talata da alhamis litinin talata da alhamis wanda diye ƙaho kuturta ko cuta albaras ta kama shi to kai ya zargi kowa ya zargi kanshi na aha shi ne ai litinin ko da laraba ai ƙahon litinin talata da alhamis ka ai laraba aha laraba wanda duk ya ƙahoran laraba cuta albaras ta kama shi kai zargi kowa ya zargi kanshi to yanzu abin cewa yanzu bature da ya dawo yadda da ƙaho amma a cikin yadda shi babu wahayi to zai iya zuwa ya kafa maka ƙaho ranar laraba sai ka zama kuturu jama'a kun gane yadda muke buƙatar wahayi duk yadda muka yi karatun boko sai da wahayi ba haka ba aka yi maka laraba sai ka zama kuturu kuma bature kasa gano sababin ko kun fahimta don haka lallai ne duk waɗannan da ke karanta geography economics wane ne suna buƙatar addinin musulunci to da za su yi wa kansu faɗa lallai sai kowa ya koma makaranta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako to gashi dai qala haddathana muhammad bin yusuf qala haddathana sufyanu an khalid al-hazza عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال مالك بن الحويرث يتي أتى رجلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدان السفر أتى رجلان أتى سيزممي فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف سيزم لا محل له من الإعراب النبي سيئة رجلان سي زما فاعل مرفوع بضمة لا بالالف سكتي لأنه اسم مثنى سبود مثنى إيه التي ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء إيه نافت أنغاني رجلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة على آخره sai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jumlatun du'a'iyyatun la mahalla laha min al-i'rabi yuridani yuridani wani irin fi'ili ne mudari'i ne musanna sai me as-safara shine me maf'ulun bihi to wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huma dole a je a yi nahau jama'a fa dole a je a yi nahau shine gishirin karatu a ƙasar adamawa an kasa ɗanka yana karatun fiƙihu za a yi ta yi a yi ta yi ran da malami zai fara koya wa ɗanka na hau to za ka zo da bijimin sa saboda za a ce ran nan ne za a mai da shi malami da duk muƙallidi ne saboda da sai an fassara an ja an fassara amma yau za a fara koya mishi nahau to in ya iya nahau ya zama malamin kanshi da haka sai a kawo wa modibbo ya samu katon bijimi wannan al'ada ce mai kyau da za a rinka malaman nahau a nan ai da ka ji yadda ake buɗe ajin hadda da ka ji ana buɗe ajin nahau nan tun da ba fulani ba ne sai ku ce duk wanda za a koya wa ɗan shi ya kawo jancen na fata an gane eh ko roba roba ko to amma alaran ma ya hau roba roba to shine wasu mutane ne guda biyu suka je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suna nufin za su yi tafiya fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza antuma kharajtuma idan kuka fita fa azzina to ku kira sallah to ina ma'anar fa azzina zai yi su biyu su kira sallah a dole ɗaya daga cikinsu ne zai kira sallah wani yanayin kuma ɗayan ya kira summa aqima sannan ku yi iqama summa liya umma kuma akbar kuma sannan mafi girma daga cikinku sai yayi muku limanci قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا كو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالك دان هويرث أم فهمت yace mun je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to bari mu dan tsaya mu dan tattauna wata mas'ala anan yar karama shine ko ya halatta ka sa wa danka sunan mala'ika malamai mafi yawa suka ce ya halatta suna da dalilai masu dama daga ciki ga su a gaban mu amma imamu malik sai ya ce bai halatta ba shine sai almajirin shi ibnu wahab ya ce to ku rabu da malam shi ma fa sunan shi sunan mala'ika wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuka ya halatta a sa sunan mala'ika daga cikin dalilan akwai wannan dalilin shine wannan sahabi ne na annabi gashi sunan shi malik da a ce sunan ba daidai bane da annabi ya gyara kamar yadda ya gyara wasu sunaye don haka ya halatta ka sa wa ɗanka jibril eh ko mika'il ko israfil ko makamantan haka amma kaga duk gangancin mutane ban taba jin sun sa azra'ilu ba ba wanda ya taba sa dan shi azra'ilu kai dan adam yana gudun mutuwa malam hadda wayo a cikin abu eh na eh a to ai kuma a musulunci in babanka ya sa maka suna sadda ka girma to kana da yancin ka canza sunan yanzu kai ka mallaki sunan a shar'anci ya halatta in ka girma babanka ya sa maka Ahmad in ka girma ka ce daga yanzu suna na Abdullahi ba wai laifi bane a shar'ance don yanzu kai kake da mallakar kanka ina fata an gane saboda haka yana cewa ne to ai Imam Malik zai iya cewa ai ba shi ya sa wa kanshi ba to ai da sai a ce ya canza ya halatta dai ka sa wa ɗanka sunan mala'ika in kana bukata ina fata an gane qala abu qilaba yace haddathana malikun maliku ya ba mu labari shine malik ibn al-huwairis yace ataina nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun je wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nahnu shababatun mutaqaribuna muna samari sa'o'in juna tsaran juna a shekaru fa aqamna indahu 20 yawman wa laylatan sai muka zauna a wurin shi kwana ashirin yini ashirin da kwana ashirin wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama rahiman rafiqa manzon Allah ku ya kasance mutum ne mai tausayi mai tausasawa yana bin mu sannu sannu a hankali falamma zanna da manzon Allah ya tabbatar da shine zanna anan saboda dilalatul iqtirani ta anna ta zo a gaba falamma zanna anna qad ishtahaina ahlana da manzon Allah ya tabbatar cewa yanzu mun fara sha'awar mu koma wurin dangin mu aw qad ishtaqna ko kuma mun fara begen dangi sa'alna amman tarakna ba'dana sai ya tambaye mu suwa kuka baro a bayan ku ne wannan yace ni na bar babana wannan yace uwata na da rai wannan yace matata da ƴaƴana fa akhbarnahu duk muka bashi labarin dangin mu da muka baro qala sai manzon Allah ya ce irji'u ila ahlikum to ku koma wurin danginku fa aqimu fihim ku je ku zauna a cikin su wa allimuhum ku ainihin karantar da su wa muruhum ku umarce su to ina bambancin karantarwa anan da umarni karantarwa ita ce me ita ce karantar da ilimi a yi graduating a fitar da waɗanda za su zama malamai umarni kuma fa wa'azi ku rinka tara mutanen garin ku ne musu wa'azi in kai ne malami a garin karkare na kanka cewa ai kana zuwa ɗauko arba'una hadisi ne a'a su ai duk garin kuma ba wanda ya iya arba'una hadisan to in ka zo ka samu innamal a'malu bin niyati ka rike kai musu wa'azi akan tsarkin zuciya tsarkake aiki yi dan Allah ran nan wani ɗalibi ne yake gaya mini shi yana ganin shi ba malami bane da ya je tara dattawan garin ya musu wa'azi suka ji daɗi sai suka ce lalle ya rinka zuwa ya ne musu wa'azin nan dan suka mutu suka je wurin Allah ba shi da hujja a kansu lalle ne ya zo yaya yana malami yake boye kanshi ya ce shi ba malami bane suka ce su kam sun ga malami ai haka ne kuma suna da gaskiya jama'a ya kamata kowa ya gane muhimmancin hadisin nan na Malik ibn al-Huwairis matasa ne gashi yace sa'o'in juna suka je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tunanin jama'a ya fi shekara nawa ina cewa Allah ya ba mu hali mu samu yadda zamu yi saboda jama'a mutane suna sha'awar su taho su zo su koya su koma su karantar da dangin su to amma me ya faru an samu kai a cikin matsala ne ba mu da hali masoyanmu ba su da hali to amma yanzu tun da Allah ya fara rufa mana asiri ya kamata wannan ajanda a fara aikata ta aikace shi ne muka ce ko da mafi karancin makarantar mu can muka kammala ɗalibai a je a gayyato kowane gari ku ba mu mutum biyu a karantar muku da su wata uku wata hudu su koma garinsu a daidai lokacin da suka zo ɗin nan banda karatuttuka na musulunci za a karantar da ɗalibi kwamfuta kusan yanzu babu garin da babu intanet babu econet celtel zain menene mtn glo sai samu yar kwamfutar shi ta dubu talatin a mishi tsaraba da ita ya samu handset ɗin shi ya tafi da shi duk wani littafi da ake nema yanzu a duniya gaba ɗaya yana nan akan intanet yana nan a garinsu yana da'awa yana buƙatar littafi kaza yana da printin shi yana da kaza sai ya kunna intanet ɗin shi na minti talatin sai ya kwafa littafin sai ya printin sai ya je ya fito star ya karantar da mutanen ƙauyensu shine limamin juma'a sai ya rinka kwafo hudubobin da ake a haramaini makka da madina daga intanet sai zo yana karantawa a hankali haka za ka yi da gwargwadon abin da kake da shi ne in ba haka ba ku ji abin da yake cewa ku je ku karantar da mutanenku ku umarce su ku yi musu wa'azi wa zakara ashiya'a abu qilaba yace malami na malik ya ambaci wasu abubuwa ahfazuha wasu na haddace su aula ahfazuha ko kuma ma wasu ban haddace su ba ma'ana abubuwan da manzon Allah ya faɗa masu da ya zo ina faɗa mana wasu abubuwan na kiyaye wasu ma ban kiyaye su ba amma dai daga ciki akwai wasallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah fa idza hadarati salatu idan lokacin sallah ya halarto falyu'azzin lakum ahadukum ɗayan ku ya kira muku sallah wal ya ummakum akbarukum babban cikin ku sai ya muku limanci wannan hadisi na Malik bin al-Huwairis yana umarni da cewa a yi sallah yadda aga annabi yana yin sallah Malik bin al-Huwairis da suka koma ƙasar su fa jama'a sai suka ce aiki ya samu masu yin shi. Ina ma'ana aiki ya samu masu yin shi, in aiki ya samu matasa, to ba ji ba gani. Dan dama galibin matasa suna da ɗanyen jini suna neman me za su yi, kuma me za su yi wanda ba zai ƙare ba, sai zama ga aikin ku je ku karantar ku yi sallah ku yi kaza. Ya ce masallaci masallaci yake zuwa. sai je samu mutane ana zaune kofar masallaci sai ce ku shigo ciki sai ce na zo daga wurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma na zo da gaskiya ne ma'ana mu ɗaliban manzon Allah ne manzon Allah ya ce mu karantar da ku dan haka ku haɗa sahu sai jama'a su haɗa sahu a tada iqama kamar za a yi sallah ba lokacin sallah ba ce fa yace sai yayi musu sallah Abu Qilaba a cikin wannan riwaya yace har muka ga yana zaman jilsatul istiraha Malik ibn al-Huwairis wannan aikin jama'a matasanmu su tashi da sufa in kuka shiga ƙauyuka jama'a za ku ga cewa akwai ƙauyen da gaba ɗaya har yanzu hasken sunna bai je musu ba da sai ku shiga wannan ƙauyen in kuka je ku samu liman ku gaishe shi ku ce to liman mu ɗalibanka ne mu baƙinka ne mun zo ne za mu yi wa'azi amma da yake kai ne liman mu kai ne muke so ka nuna mana inda za mu yi wa'azi ka nuna mana kaza ka nuna mana kaza ka nuna mana kaza ku zo da liman tsaraba ala gafata malam ga rawani ga qur'ani izu sittin bugun madina liman ya tara muku jama'a ku yi musu wa'azi na minti talatin bayan magariba yanzu ba wa'azi ne za ku yi irin wa'azin nan namu da muke awa hudu da rabi ba fa a'a minti talatin minti goma sha biyar saboda anan kuna son ku samar da alaƙa ne sai ku tafi liman yana murna kuna murna an zo an girmama shi a cikin jama'a shi a sake samo tawaga a sake tahowa a zo a yi wa'azi wata ran sai ku ce kuna so liman ya kawo muku ziyara liman in ya zo ya ga yana ƙauye an kawo shi alƙarya ya zo ya yi wa'azi an girmama shi ya ce to liman muna son cikin yaranka ka ba mu guda biyu waɗanda za a karantar maka da su su koma don su taya ka wannan hidimar da kake yi ba za ku je ku nuna bai iya karatu ba yana gairin magarubi alaihi wa rali ba za ku nuna haka ba ko kun fahimta jama'a waɗannan matasan aka ɗibe su aka koma da su garin sai a ce to wannan limamin ku yi mishi biyayya ana nan ana tafiya ana nan ana tafiya za ku waye gari gaba ɗaya kun wayar da kan al'ummar amma sai an yi haƙuri jama'a gyaran ba zai yi rana ɗaya ba قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان عبد الله بن عمر الله يقارى مش يردا نافع يجي أذن ابن عمر في ليلة باردة Abdullahi ɗan Umar ya ainihin wato kira sallah a wani dare mai sanyi bi Dajinan a Dajinan Dajinan ɗin wani wuri ne da dutse yake tsakanin shi da maka kamar mil ashirin da biyar ne tsakanin shi da maka kamar mil ashirin da biyar ne sun maƙala sannan sai Abdullahi ɗan Umar da ya ga ga ainihin wato dare ga sanyi sai ce sallu fi rihalikum jama'a kowa ya sallashi a masaukin shi fa akhbarana kuma sai ya bamu labari cewa أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن أي من ذا الله ينا أمر نلا دن يا أينهن كرا صلى ثم يقول على إثره sannan idan ladanin ya gama kiran sallah shine ala isrihi ay ala akhiril adhan ala sallu fir rihal cewa ku yi sallah a masauki ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida jama'a wannan ya shafi hatta a muzdalifa domin a wata shekara da ne haka sai aka ruɗe wato ita muzdalifa tana da sanyi jama'a saboda asalin wurin kwari ne kwari ne to sannan kuma in dare yayi zaka je alhazai ka tambayi duk wani alhaji da ka sani ka ce mishi alhaji yaya kwanan munzalifa munzalifa hausa ake cewa munzalifa sai ce ka ai akwai sanyi dan za ga mutum ne yana yana kudindine da bargon shi amma makyarkyata ike yi to wanda ya dan samu ya dan kafa tanti to in aka zo za a yi sallah saboda an ka ce hayya ala sala to dole duk wanda ya jiyo ka ya zo to sai ka ce ala sallu fir rihal ala sallu fir rihal wato alhazai kowa ya sallah inda yake kowa ya sallah inda yake ba sai ya taho wuri na ba domin masallacin ainihin muzdalifa guda ɗaya ne kafin minti talatin ya cika da alhazai ba a iya samun wuri duk galibi mutane a waje suke zama sai dai ina gaya wa alhazanmu da na ƙasashenmu mu 'yan afirka baƙaƙen fata waɗanda ba larabawa ba mu haimominmu da ke mina gaba ɗayansu sun faɗo cikin muzdalifa ne don haka alhajin najeriya sai in ya ga dama zai kwana a waje in ba haka ba idan ya tashi daga mina ya tafi ya kewaya ya je arafa in aka sauka daga arafa idan ya zo duk wannan wuri da jama'a ke taruwa a waje tsallake shi ya dawo cikin rumfashi da ke mina domin rumfunanmu da ke mina sun faɗo ɓangaren mina ne amma ɓangaren muzdalifa ga yadda bayani yake wato ita mina wuri ne mai faɗi kamar ka ce zazzau to yanzu soba zazzau ce idan aka ce an sauke mutum a zazzau amma sai zama masaukin shi a soba aka yi mai sai kuma aka ce idan ka je jos ka dawo to ka tsaya a soba dama asali a ina aka sauke shi a soba amma a soban da nufin nan an sauke shi ne da sunan zazzau kawai to amma sai aka ayyana mai cewa an ka dawo daga jos to ka tsaya a soba sai ce ai dama ni a soba nake don haka mu dama ku ji jama'a a muzdalifa ake sauke mu ita muzdalifa ɗin yanki ce da ke ƙarƙashin mina don haka wanda aka ce ya sauka a mina in ya sauka a muzdalifa to ya yi daidai to kenan in ka dawo daga hawan arafa sai kuma aka ce maka tafi muzdalifa to sai ka dawo haimakka sai ka dawo rumfakka nan inda kake a muzdalifa ɗin nan da aka kira shi mina don haka alhazan Najeriya idan aka sauko daga Arafa duk wannan fili da ake zama ana cewa akwai sanyin munzalifa akwai kaza wuce ka koma shemaka inda ka sauka a jiya da shekaran jiya da kuka taho kuka zauna amina wannan wurin muzdalifa ne ina fata an gane amma a hankali insha Allahu ta'ala muna ta ƙoƙarin gamsar da hukumomin alhazai akan wasu mashara su ne a rinka kujerun nan da ake ba malamai a ce an ba malami kujera a'a in dai an ba malami kujera ne a'a a ɗauka a ba mai wa'azi to akwai ɗaliban ilimi waɗanda suke da nishaɗi da karsashin da'awa a rinka yawaita ba su irin waɗannan kujeru ana karantar da su waɗannan bayanan jama'a domin yana daga cikin matsalar da nake ganin ta same mu astaghfirullah da aka bar malam lawal abubakar ya rasu ba a samu ya karantar da ɗalibai masu ɗimbin yawa a aikace game da waɗannan wuraren ba don malawal abubakar ya je aikin hajji ta kai wajen su talatin kuma yana zuwa ne a matsayin malami mai wa'azi kuma masanin waɗannan wurare sani kamar yadda ya san garinsu to irin waɗannan malaman ana buƙatar su rinka ɗiban matasa suna tafe tare da su to sai dai a waɗancan lokutan kun san galibi al'amarin dama ba ma haka bane yanzu ne ake gwagwarmaya a rinka ba da matasa suna bin malamai amma a waɗancan lokutan in ba kamar shi mai wa'azi ba to galibi sai kujerar da ake ba malamai waɗanda su kuma waɗannan malaman ba masu wa'azi ba ne abin da muke cewa yanzu ire-iren waɗannan abubuwan mu daga cikin hikimomin da muke so mu rinka yi idan aka je ɗaliban ilimi da suka samu zuwa aikin hajji daga bana abin da muka tsara za a rinka tansik ne al'amali tare da su da wizaratul hajji wato za a rinka haɗin gwiwa na aiki tare tare da hukuma alhazai ta ƙasar saudi arabia saboda ga malamai nan 'yan makka waɗanda garinsu ne yanzu mutumin da aka haife shi a tudun wadannan ya san ina ne layin joji ya san ina ne layin jibga ya san ina ne layin mora ya san ina ne layin siliki amma ni yanzu ko ɗaya fa ba zan iya kai ka ba tunda ba nan ne anguwanmu ba ko kun fahimta amma fa kullum na wuce za a ce an ganka ka wuce layin siliki amma wallahi ban san wanne ne layin siliki ba ko kun fahimta dan me dan ba wurin aka haife ka ba dan ka zo so ɗaya so biyu abun baya zama amma akwai malamai yan makka kamar yadda akwai ƴaƴan hausawa da aka haife su da iyayensu a makka ai su ake sawa suke karan mota na direbobin alhazai saboda ba lungun da basu sani ba da hanya ta cushe nan sai ce hush yaminan yi dama sai ga an yi wani lungu kawai sai ga an fito karkashin gada saboda na aka haife shi ya yi gudu da keke ya yi takwatako ya yi duk wani abu a unguwarsu ce don haka ana buƙatar a samar da wasu matasa waɗanda za a je a sanar da su waɗannan wurare ba don kuma ba saboda gaba su ne za su rinka jagoranci Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am na'am na'am yi mana a'a abin da ake magana shi ladan ai wannan sanyi ko ruwa ya tare su ne suna masallaci liman bai fito ba da sauran jama'a to waɗanda ke cikin masallaci sallah ta hau kansu to amma duk wanda za a fito da shi waje fa sallah ba ta hau kan shi ba to amma in ka ce hayya ala sala kuma ta zama dole to don haka sai kai sauri sai ka ce ala sallu fil rihal don haka ya rage in liman zai iya daure ya fito ya fito idan liman ba zai iya daurewa ya fito ba haƙƙin sallah yana kan ladan duk lokacin da ba liman ya kamata jama'a su gane haƙƙin naɗa wa zai wa mutane limanci a hannun ladan ne ko shi ya wuce ya yi ko ya ce na wuce dalilinmu da hadisin abubakar ne siddiq da annabi ya tafi ƙabilar banu amr sun yi faɗa ya je sulhunta su da aka zo za a yi sallah annabi baya nan sai bilal ya ce abubakar za ka yi wa mutane limanci in ta da iƙama sai ya ce in kuna so don haka a hannun ladan take ina fata an gane na eh zai iya fitowa an yaso amma fa ba a dole ba inda ba a ce sallu fin rihali ba zuwa ya zama dole amma aka ce sallu fin rihali fa in ya zo ya kyauta an bai zo ba kuma yana da uzuri matan shi ta ce ya za ka yi sallah daki gashi an kira sallah sai ce baki ji ladan ya ce ku yi sallah a gida ba na'am na'am ba san wannan ba a hankali za su yi ta eh shikenan kun fahimci tambayar shi to masallacin da ladanin bai san wannan hukuncin ba ana kiran sal ana sal ana ruwa ko sanyi sai je ci hayya ala sala sai ka duba kana da ikon fitowa ka fito in baka da iko fa ta sauka kanka na eh eh a wai sanyi in yi sanyi a muzdalifa mutum zai iya lulluɓa kanshi ba zai lulluɓa kanshi a to kuma wannan an shiga wani babi daban wai ko da zai iya kamuwa da cuta Allah ya kiyaye asali wato fa ba a hana mutane su je da khaima ba za ka iya siyan yan khaima wato dan dan tent riyal ashirin ne har na riyal goma akwai kuma za ka iya zuwa da bargo yadda ka tayar da muhayyam ɗinka ka tayar da haimaka ka shiga ciki kuma ka ja bargo ka kudindine amma kar ka rufe kanka ai kaga abin zai sauki yawwa zai sauki insha Allah qala hada aha sai yake cewa fil lailatil barida ko thumma yaqulu ala isrihi ala isrihi ala sallu fil rihali fil lailatil barida ya ce sai abdullahi ya bamu labarin cewa manzan Allah yana umarnin ladanin shi idan ya kira sallah ya gama kiran sallah sai ya ce ku yi sallah a gida a halin daren da yake mai sanyi ne awul matira ko kuma daren da ya zama mai ruwan sama ne fi safari a halin tafiya to ai mun jiyo a baya kuma hadisan da ke tabbatar da koda ba a halin tafiya ba ko sai ku rinka lura akwai hadisan da ke zuwa da labari ne ba kaidi ba sai wasu ba su fahimta ba sai su ce kaidi ne yanzu kamar wannan labari ake ba mu cewa haka ta faru ne a halin tafiya ba cewa ake sai a halin tafiya ba kamar shafa a kan rawani saboda an ruwaito hadisi cewa wasu mutane sun yi tafiya annabi ya ce musu su yi shafa a kan rawani sai wasu su ce to ba a shafa a kan rawani sai in an yi tafiya a'a labari ne ake bayarwa ba kaidi ba kamar tafiya da annabi aka kirga sallallahu alaihi wasallam sai aka cewa ya kai ainihin burdi hudu shine me kilomita 48 ko mil 48 mil 48 sai wasu suka ce to wannan kaidi ne sai aka ce a'a labari ne mai ba da labari yake bayarwa eh waqi'a ce ainiya wato haka abin ya faru waye sanar da kai in ba haka bace ta faru misali annabi yana cikin limanci yana cikin hutubar juma'a sai aka shigo da kayan abinci madina ana yunwa a lokacin nan sai mutane suka watse shine wa taraku ka qa'ima din nan to sai aka kirga mutane goma sha biyu ne suka rage a wurin sai wasu suka ce to wannan ya nuna mutum goma sha biyu ne za su iya hada sallar juma'a ƙasa da haka fa ba za su hada sallar juma'a ba sai aka ce a'a waye sanar da ku cewa inda duka sun watse sun bar mutum uku ba zai sallar ba haka ne ta faru ba shi ne ya ce kai mutum sha biyu fasa tsaya ba labari ne aka bayar haka ya faru don haka ku rinka bambanta abin da sahabi ke ba da labari da abin da yake kaidi ne a cikin hadisi kaidi yana zama hukunci amma labari baya zama hukunci قال حدثنا إسحاق قال أخبرني جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس an aun ibn abi juhaifa an abihi qala abu juhaifa sahabi ne yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil abtah a abtah abtah din kwari ne faja'ahu bilalun sai ainihin bilal ya zo ainihin wurin shi ina fata an gane wato wani kwari ne wannan a wajen garin makka to sai bilal ya zo fa'azanahu bi salati sai ya kira mishi sallah thumma kharaja bilalun bil anaza sai bilal ya fito da kwagiri wannan sanda da manya ke riƙewa hatta rakazaha baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama har sai da ya kafa ta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bil abtah a wannan kwari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai sallah wa aqama salata sa'annan sai ya tsaye da sallah menene mahallin shahid na wannan ainihin hadisi fa'azanahu bis salati sai ya shaidar da shi ya kira mishi sallah wato ko a halin tafiya ne za a kira sallah Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi za mu saurara a nan saboda ‘yan wasu bayanai takaitattu kwarai da gaske da za mu yi waɗanda kamar yadda da yawanci jama'a suka sani akwai ɗan uwanmu ɗaya daga cikin ɗaliban makarantarmu na darul hadis kuma ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta malam nura da aka fi sanin shi da malam nura kurami Allah maɗaukakin sarki ya mishi rasuwa a daren jiya muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya fi mishi Allah maɗaukakin sarki ya sa aljanna firdausi ita ce makomashi kamar yadda jama'a suka sani kuma malami ne a jami'ar Umar Musa yar Adwa da ke garin ainihin Katsina sannan kuma malami ne a makarantu da dama na ainihin wato garin nan da kuma wasu garuruka jama'ar musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku wanda ya koyi qur'ani kuma ya koyar da shi malan nura makarancin alqur'ani ne kuma mahaddacin shi wannan khairiya wannan fifiko da daraja da Allah ya bashi muna fatan Allah ya bashi ita a cikin aljanna firdausi lallai kamar yadda ya zo a cikin hadisi idanuwa suna hawaye zuciya tana cike da damuwa amma kuma ba za mu sake baki ya faɗi komai ba sai maganar da Allah zai ji daɗinta amma babu shakka muna masu matuƙar baƙin ciki da rabuwa da wannan bawan Allah domin yana daga cikin mutanen da ɗari bisa ɗari yana tare da mu akan da a wannan muna tare da shi shi ne yake yaɗa wannan da'awa tamu a wannan yanki nasu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana haƙuri mu kuma ‘ya'yan shi guda biyu da ya bari maza namiji da mace Allah ya musu albarka Allah ya raya su da tunani da ɗabi'u da tarbiyya irin na mahaifinsu kuma muna addu'a ta musamman ga mahaifin shi da sauran ‘yan uwan shi a bisa goyon baya da ɗaurin gindi da suka bashi akan duk abin da yake ciki na da'awa. a yau muka je aka yi jana'izar shi a can garin su Allah ya gafarta mishi ya rasu a can asibiti ne a garin Katsina aka zo da gawar shi mun shirya a gobe za mu sake zuwa za mu kai ainihin ziyara har wa yau ga dangin shi to al'amarin mu kamar yadda aka sani jama'a babu rufa rufa a cikin al'amarin mu muna son ne mu dan je mu dan kyautata wa iyalan da sauransu domin ƴaƴan shi ƴaƴan mu ne musamman ɗaya daga cikin ƴaƴan ma yana da automatic registration a makarantar mu don sunan shi Ja'far to kaga shi wannan san makal babu matsala to ita kuma ɗayar insha Allahu ta'ala za ta shiga a cikin hisabin mu in Allah madaukakin sarki ya so don haka in Allah ya so muna fatan Allah ya taimake mu akan rike wannan amana ta 'ya'yan shi da ya bari to amma abinda muke so jama'a gobe za mu je muna son duk wani wanda yake da dan wani abu za mu dan kai musu dan abinci ne haka da yan kuɗi don mu dan nuna dan taimakawan mu don haka duk wani wanda yake da hali to ana neman ya yi abin da zai yi daga yanzu din nan zuwa gobe har zuwa dai kamar sha ɗaya zuwa sha biyu za mu ainihin tafi insha Allah daga nan kuma kofa a buɗe take ina ganin mu ɗauki malam Musa a matsayin shine wanda zai tattara duk abin da za a kawo insha Allah ta'ala malam Musa sahabi sai a same shi na ɗaya kenan na biyu jama'a malam nura ya je ya yi establishing wato ya je ya yaɗa da'awar nan tamu a garinsu kuma gaskiya mutanen garin sun yi mishi kara sun nuna mishi goyon baya da ƙauna da zumunci yana da ɗalibai a garin waɗanda yake karantarwa mu muna ganin daga cikin abin da mu 'yan uwan shi da ke wajen garin za mu iya yi da bahaushe yake kira yaba kyauta tukwici wato ita soyayya jama'a ba a iya biyanta idan mutum ya soka ba yadda za ka iya biyan shi sai in za ka iya ba shi aljanna to kuma kai ba za ka iya ba da aljanna ba to kaga ba a iya biyan soyayya dan haka Allah da yake da aljanna sai ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in kuna son Allah to ku bi manzon Allah Allah zai so ku sannan kuma zai gafarta muku zunubanku aljanna za ta zo kenan dan haka sakamakon soyayya sai dai aljanna mutanen da suka nuna mana soyayya da ƙauna ba mu da abin da za mu iya biyan su sai dai za mu ɗan nuna yabawa mu ɗan nuna tukuici to shine ne shawara akan cewa ya kamata za mu je garin nan mu zauna da mahaifin shi da ɗaliban shi a gobe din insha Allah ta'ala su nemo mana fili mu za mu sai filin sannan za mu gina musu makaranta mai azuzuwa guda uku da ɗakin headmaster da ɗakin malamai da ɗan library karami da computer room haka dai a samu kamar dai structure guda biyar a tsaye ma'ana azuzuwa guda uku a samu kuma wasu 'yan gine-gine waɗanda ɗakin headmaster da sauransu sai a samu su waɗannan ɗaliban nashi da mahaifin shi sai su gudanar da wannan makaranta wannan makaranta a sa mata sunan malam nura dan a wanzar da wannan suna nashi na alheri sannan wannan aiki nashi na alheri a tabbatar da shi to sa'an nan kuma waɗannan ɗalibai kun ga ba su zama stranded ba wato ba su watse ba malamin su ya karantar da su tsawon shekaru su kuma za su ci gaba da karantarwa to haka dai za mu ci gaba da ƙulla wannan zumuncin domin gaskiya iyayen shi da mutanen garin suna da matuƙar zumunci jama'a akwai lokacin da suka yi gayya suka taho gaishe ni gaisuwa ta ziyara to kun ga mutane irin waɗannan lallai ne wannan zumuncin ba za mu so cewa ya yanke saboda babu shi ba amma samar da wannan makaranta da cewa daga nan a samu wasu suna zuwa suna ƙara karantarwa sa'annan kuma ana sake ɗibo wasu daga cikin 'ya'yansu suna tahowa nan mai yiwuwa Allah ya taimake mu ya fitar mana da malam Nura da Jiniyo a cikinsu ina fata an gane to amma yaya za mu gina wannan makarantar hanyar da za a gina makarantar hanya ce mai sauki ita ce kowane ɗalibi ɗaya daga cikin ɗaliban darul hadis zai sai bulo ƙwaya goma in other words in ka kawo mana naira dubu ɗaya shi kenan da kuɗin bulo da kuɗin dako duk an huta sheka don haka in muka samu wannan naira dubu ɗai ɗai to ta ishe mu game da duk abin da muke fatan mu ainihin fara sauran kuma sai mu ɗaga hannu mu roƙi Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu akan mu ƙarasa. amma ita naira dubu ɗayan nan mafi karancin abin da muke son kowane ɗalibi ya bayar ne in ka bayar da naira dubu goma ba ta yi yawa ba in ma ka ɗauki nauyin duk wannan harkar ba ta yi yawa ba alheri ne ina fata an gane sa'an nan kuma muna fatan ita makarantar ta zama wani abu wanda mash, mashru wanda nan gaba ko mai yiwuwa ma ta rinka fitar da wani alheri wanda zuriyar shi da 'yan uwan shi za su rinka amfana akan cewa dai lallai sun taɓa samun ɗa wanda ya jawo musu wani alheri na duniya da na lahira insha Allah ta'ala sauran jama'a da ke zuwa karatun Bukhari duk muna gayyata su akan wannan alkhairi sauran jama'a da ke ko ina suke jin wannan kaset ma duk wanda ya shigo cikin wannan alheri ba za a hana kowa ba sai dai abin da muke so ga mu da muke ɗaliban darul hadith shine za mu fara wannan abu ne daga yau din nan zuwa ranar lahadi muke son mu haɗa naira dubu ɗaya ɗan nan domin bahaushe ya ce da zafi zafi ake dukan ƙarfe ba za mu bar matsalar sai ta kai nan da wata uku nan da kaza ba so muke insha Allahu ta'ala nan da kwana bakwai mai zuwa an samu filin nan da kwana bakwai an sai filin dama muna da magina sai a je kawai sai su fara abin da muke fata ya daɗe ba a tare a makarantar nan ba cikin watan safar insha Allahu ta'ala wato nan da wata hudu insha Allahu haka muke fatan a gina makarantar a cikin wannan lokacin don haka jama'a kowa ana buƙatar shi da kawo wannan mafi ƙarancin naira dubu ɗaya kuma a cikin kwanakin nan bakwai amma an kaga za ta ƙuntata maka dan saurara bayan nan sai ka bayar amma wannan magana kuma kar ta kashe maka gwiwa kamata ya in kana da dubu ɗayan yanzu ka yago ta ka kawo ina fatar an gane wannan ina ganin in muka yi haka jama'a mun ɗan nuna yabawa da ɗan kyautatawa kaɗan daga cikin alheran da malam nura ya yi mana da ainihin mutunci da kuma iyayen shi da mutanen garin su kai mana kuma wannan ba zai gagari Allah ba insha Allahu ta'ala don haka ya Allah ka gafarta malam nura ya Allah ka amfanar da abin da ya bari a bayan shi ya Allah maɗaukakin sarki in ka tashi ɗaukar ranmu ka ɗauki ranmu a cikin imani da ainihin tsarki domin wani abin da ya ba mu sha'awa shine waɗanda suka yi malam nura wanka suka ce tun su ne mishi wanka har suka gama suka saka shi a cikin likafani goshin shi ne yake tsatsafo da zufa wannan sai tuna mana hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Abu Dauda suka ruwaito da Annabi yace al-mu'minu yamutu bi arakil jabin yana nan cikin bulogul maram alamar mutuwar mumini shine a ganshi zufa tana bulbulowa a goshin shi lallai mu ne malam nura fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya daga darajojin shi a cikin aljannar firdausi mu da ya bari a baya akan wannan gwagwarmaya Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa akan haka malam nura ya rasu yana ainihin masters ɗin shi a harshen larabci muna fatan Allah madaukakin sarki ya mayar da shi ya zama masta na aljanna Allah madaukakin sarki ya wanke shi da ruwan alkausar ya kuma kawar da kai daga ainihin kurakuran shi da abubuwan da ya waɗanda ba daidai ba jama'ar musulmi mune muku fatan alheri gaba ɗaya muke cewa mu haɗa hannu da ƙarfe mu ainihin yi wannan abun alheri gaba ɗaya na malam na'am ɗaliban da yake karantarwa a bayan litinin da ranar litinin da alhamis ko eh, bayan asuba ko da kuma ɗaliban da yake karantarwa a ranar litinin to akwai taro da za a yi da su a can inda ake karatun su sun sani dai ko bayan asuba bayan sallah asuba ta gobe da safe ɗaliban shi za su yi taro a inda yake karantar da su a gobe lahadi yawwa to kun ji masallacin bayan garejin baba kaduna a nan wajen kwarin ɗan goma kenan to ana gayyata su su ɗaliban za su yi taro a wannan wuri insha Allahu ta'ala mu kuma za mu koma garin ne a gobe kamar sha biyu na rana insha Allahu ta'ala jama'a na malam na'am saboda me yawa wasu ba za su iya kawowa gobe ba na'am kamar yadda muka maka an tsara na'am ba dole sai mutum ana dai son goben na'am amma in har mutum bai da halin gobe zuwa dai sati mai zuwa za a ci gaba da karɓa za a kai musu daga baya insha Allah insha Allahu ta'ala eh dama tunda abu ya zo a girshe wato ya to lokaci guda waɗanda ba su da halin yin wani abu babu laifi insha Allahu ta'ala a dama mana wannan ai duk wanda ya bada na gini sunan shi za a sa ɗalibin darul hadith kuma makin za a yi kawai don a tabbatar mutum ya biya jama'ar musulmi